أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آبان نعم وأنتم داخلون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungul karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a daya ga wata na Rajab hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da nawa sha biyu ga wata na farko dubu biyu da ashirin da hudu a sati da ya gabata muna cikin surutar safat mun tsaya aya ta ashirin da ɗaya insha Allah za mu tashi aya ta ashirin da biyu ta surutar safat insha Allah kayan nan akwai 'yan tambayoyi kuma kayan tambayoyi ina da nasiha ta musamman nasiha ta musamman game da duk wanda allah ya kaddarawa zuwa wannan taron da ake cewa za a yi na ƙasa ɗan wannan matsala ce wanda so da yawa aka ɗaunar in ya zo sai a rika cewa kashi kaza kirista kashi kaza musulmi ko ƙungiyoyin addini kiran da nake da farko da siya farko ga 'yan uwa duk wanda allah ya ƙaddara shi wannan zama kana cikin ƙungiyar 'yan kasuwa ne ƙungiya ce ta wata sandika ta 'yan lakwal ko ta ma'aikata ko kai soji ne ko polis ne duk ne wani paramilitary ko sojin gaba daya cewa duk inda kake ka san kai musulmi ne duk yadda kake kai musulmi ne dan siyasa ne soji ne ko da kake musulmi kake da haka da yawa suka je wani taron kowa da mulmushi kuma da intanet kungiyar shi ko jama'a shi ko siyasa shi abu na farko da yake wajibi kusa a kan kusuri kuke kuma wani irin wannan zaman da yawa aka yi shi sai ka ga an mai da ƙungiyoyin addini su kaɗai suke magana kan addini har ma akwai ɗayan boko a ƙida kai mu ce baƙaƙen turawa baƙaƙe na ma turawa ne a cikin su da ga an kai magana addini suna ma magana addini kamar iskili kamar ba ƙauye ne sai ya za a maka wani magana a wannan wurin to in wa wallahi wannan abu ne masala ce ta addini kuma duk wanda yake cewa shi musulmi ne zai ga gaban Allah da sunan musulmi iya neman tsira a wajen Allah wallahi duk wanda iya gani aka cutar da addini ko aka zama magana addini ki wata goyon baya wallahi gobe kiyama zai ga mu Allah kuma tabbas kuma zai kuma tabbas zai gaba da dan kai addini kowa musulmi na Allah ne ba ce ba malam kaza kun ji addini addini ba na malam bane ka ka wani abu da yawa ya ce a wani abun turanci ne akwai kirista a Niger a duniya magana a hudu ba abin mutum kirista a Niger ba ba kirista ba amma abin da ake maganar in za a ma al'ummar da wani al'amari ko na siyasa ko na gari ko na menene kawo maganar kirista a kawo cika kan wata doka ta al'ummar gari zalunci yan wanda yawa 'yan siyasa ko 'yan maharar hulai kowa suka ta magana a nijar kirista kashi 99 musulmi ne ɗaya ne kirista wa gaya maka ƙarya ce ba gaskiya ba ne wallahi ba su kai ba ɗaya cikin ɗari wallahi na yi nan da 'yan shekaru sai da sansama ta mutanensu lokacin nijar muna 15 miliyan wani abu a kai ba miliyan ba duka kristan da yake ne gaba daya da suka yi miliyon ba da suka yi miliyon ba da suka yi dubu shirin ba da yi muka yi da sai a lokacin nan wallahi ba su kai ba daya cikin dubu kiyan nijar ba su kai ba suka yi ba daya cikin ɗari akwai matsala daya cikin dubu ba su cika ba a nijar to za a ci wata doka a nijar ce a dibin su a ce kaza a sa musu kuma ka diba watan daga ayoro hal bote kai halin gurti iya ka caji misali tun daga jado har dan barto misali babu gari daya a Niger saboda wani wani ko an da sama ko saboda da kantan wani sarki wani gari babu daya na kirista a Niger babu gari daya kauye ko maraya a ce wani kun kirista da cikin babu to wani shi wata wata doka a Niger ga diwa an san a kirista ina take da haka abinda muke magana mu addini musulunci ya ba kirista haƙƙi kan haƙƙinsu kuma ce ba a an ba su dama su yi nasu ba hana su ba amma maganar za a wani abu da maluma a ƙiyawai don su a jire su ya saka musu a zama suke a cikinmu ba ƙone ka maka ziyara ka ba shi haƙƙi shi na baƙo amma maganar adibo ta doka a nijar adibi kirista zalunci ne da haka dinin da kaje ko an ba maka kashe nan sai ka amma kungiya addini kake nawa in kashe nan aka kungiya addini kake ya ka ba su dukan ku musulmi da soji dan siyasa dan sakal musulmi kuke kenan ku taimaka ma addini kuma wajibi ne Allah ta rike sai tambaya ta farko yana cewa ana tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam ko jin annabi sallallahu alaihi wasallam yan wani magana akan yawan kawo ta ga ahalus sunna yawan idan ka ce ahalus sunna daman ka san abin da ka hudu wanda yana addini ba da ka ba abin da ya tabbata a ƙur'ani ko sunna Allah subhanahu wata'ala ya yi kowa sanin annabin shi kun ba wani ba annabin shi daraja sai shi Allah mahalicci shi haka shi annabin ya yi musamman kan shi wannan babu inda Allah ya kafa annabin ya kawo na da ya tabbata na da ku yi kaza hatta ruwa aka cike ruwa marasa inganci da wasu da bijaji bari da yadda da inda da kaza kaza babu ruwa ingantatta da annabin ya kawo na magana shi yadda abin da wani da karantar da mu yin tawassuli da sunayen Allah sufofin Allah da ayyuka na alkhairi kakan iya cewa Allah dan san annabi dan san annabi ibada ce dan san annabi wannan sa annabi ibada ce amma dan ku haka zarci kadai shi annabi bai kantar ka ke mai ban karantar wa zalama to bai yadda ce dan sunan sunan Allah kaza ko zatin Allah ko sunan Allah wani ana yi ko wani aiki na alkhairi sallah ce azumi da kai ka yi wasu da shi kan zai bukata ma manzo Allah bai koya ba wani aiki da cewa da shi annabi ya daraja ya kai daraja amma bai koya mana haka ba ya kuma neman tawassuli da sunan Allah sufofin Allah da hatta san ibada ta tabbas kuma hata ku gane magana ke sai magana ta sahu wani ya ce akan samu wani an yi sahu kullum kusan bai zama kazam jiki ma sai ya zo ga wuri ga kuma wurin shigowa sai ya zo gaban sahu sai keta ya shiga can wuri daya alhali akwai wurin shiga daga baya yan uwa wani misala ce biyu shi ne magana an ka misali aka ka misali misali irin yau misali an yi tsawuna a kowani inda ke a kowani annabi sallallahu alaihi wasallam a ran juma'a ya hudu ba wani ya keto tsakanin sau zai shigo gaba na da ce zamana ka tutar da Allah da manzon shi shiga irin abun akwai kenan shiga ɗin mutane ka keta alhali akwai wurin shiga kai ko wasu akwai galla zabi dace gaskiya ka bi ta hanyar inda za ka shigo kada shiga ɗin kowa kada galla za kowa illa kun ji hankalin sa wani lokaci suka ma a can nan kowa ta shigowa sai san wuya kai mutum sai ya dole kowa gaba daya me za ka dole kowa kamar kowa bane shigo ya wuce suna kuma da ya ce har ce mutum ya kai kaga ga wurin wuce ya zo dole kowa kaga nan maka nan kaga kamata kai ma ku ba wurin shigowa ka kule kowa gaba daya ko shi ne kuma magana kawai sai da san wani abu ya kan dazu bayan sallah sallah asar ce an yi sahu a can sai aka ja su kai baya to ne yace yakan wani lokaci akan hudda mutane daga sahu wani lokaci a mai da ta baya kuma wani lokaci ba a yi yau mai dalilin asali a nan sallar salama kamar sabai da kace sabai annabi ya hana sahu tsakanin kimci haka tsakanin nan a hana sahu sabai da kace annabi ana kada zama ana korus ana korus daga sahu tsakanin ba sa wani abu da ce sahu hakim ciki ka daina ce sahu za ka hana sahu tsakanin kimci to amma kamar zan misali kamar juma'a kamar juma'a juma'a ko da ke taro da yawa ke wannan darura ta taron wurin bai doka sai da al'ada ta ce akan darura ana yi tsakanin gimshi sai da ke a sallah guda biyar ana cewa koma baya amma a juma'a irin yau ta kyale shi ne dalilin kenan inda taro akwai darura ana iya yi amma ba taro ka koma bayan gimshi shi ya yi sai mai magana wai wani ne ya mutu ya bar gadon kudin kale-kale ta yan uwa eh haram-haram ce ita shari'a ba ta zawa dukiyar gado alkali ce wannan dukiya ce ta haram da alkali mai da dama ce wannan dukiya ce ta haram ta mace kai da aka ba kasan haram ce kakaci sai wanda aka ya zo sallah ta gawa an yi kabara biyu in zai fara da mai zai fara sai fara da karanta fatiha da abin da samu kuma kabarin saura kamar ibn muliya ce za ka yi kabarin sai da kabara hudu ka yi suko biyu haka salama ta bi kabara biyu biyu suka salamci haka za haka ibn umar ke sai idan aka kawo diya mutum ya mutu iya da iya iya da mata da oshi waye mai haƙin diya za a raba diya yadda ake raba gado su gaba Allah
احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله ما كانوا يعبدون Ah, nan muna ƙarshen karatun sati da ya gabata mun zo inda Allah subhanahu wa ta'ala ke yawan labari tsawa guda da za a yi a kada mutane daga cikin kafarki za su rikice a kan cewa ya wailana cewa ha za yau mutu suna kai can su san me ba a ba su labarin cewa yau ita ce ranar sakamako za ta haza yawon fasalin da zai kuntun biyu tukaddibu wannan ita ce rana ta rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya wadda a can da duniya kuke cewa ƙarya ce yau kiyama ce yau kusurka ɗalaba labari yadda zai sa a yi araba ƙunshirin lalzina zalimu wa azuwajen wa makarun ya abudu alalabar umarni mutane a yi gurub jama'a jama'a kowa da irin nashi mazinata ga ƙunge su ‘yan giya ga tasu munafukai ga tasu kowace ƙungiya za a yi gurur-gurur haka za a tasu Allah ya ce ku tado su duk wani azalimi da suke ‘yan uwan shi mana kowa da irin nashi kuma wa makanu ya abuduna min dunillah da duk abin suke bauta ma wanda ba Allah ba ‘yan wa'ansa mun bayanin sati da ya gabata don aka bauta ma ba shi kira ba bai cikin wannan layi kuma a cikin abin da aka bauta ma akwai ai gumaka duwatsu ne duk da duwatsu ne ko ice ne da Allah ya bakanta maka wurin masu bin rai a garda a kata mutu a garda za mu ta samu ko ba mana bakanta mutu rai Allah zai wa za a tada gumakan su bi layi ko da ice ne ko dutse ne ta za a tado su kamar tare da matasu da sauran kawo ga su nan kuma kanku ne tare da a tado su Allah ya ce fahadu ila sirat al-jahim an tado su ana magana kawure ne ya ce ku sa ta hanya ina za su zuwa ga hanyar zuwa gidan wuta zuwa jahim zuwa wuta ana kama hanya Allah ya ce mala'iku yan rakiya yan korawa waqifuhum إنهم مسؤولون
ما لكم لا تناصرون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون Allah ya ce waqifuhum ana tahiya sun kama hanya don ba gardama Allah da ba umarnin cewa waqifuhum ku tsaye da su ku tsaye da su innahum mas'ulun za musu tambaya ba zuwa kai tsaye yayin tambaya za musu tambaya yanzu ga suna da musu tambaya za musu tambaya wa malakun la tanasaru da me a duniya is abu da suna cewa nanu jami'u muntasir ai mu taron ma za mu bala ko ko ko kiyama za mu ga mutum da gwiwa kaza za mu tsara to Allah ya ce yanzu zan kai da su za mu tambaya malakun la tanasaru me yasa yanzu ba ku a taimakon juna ku hana a kai ku jahili me ya hana ku aka zama juna man ku kama juna man ka guje kuma dole sai a yi Allah ce bal kuma da yau mustaslimin a yau ba ba magana gardama sun mai kawiya kurin sai wuta tabbas ya Allah ce gaba وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين
yanzu za ka kabare gardama tsakanin mabiya da jagorori da wanda ake nizamci wa aka bala ba'adum ala ba'adin ya tasa'alu wasu za su fuskanci wasu da mabiya da waɗanda ake bi za a kabare da rigima ƙalu su a nan mabiya wanda suka bi wasu jagorori a kan mata sun ruɗe su sun yaudare su masu ƙarya sun bi su a kan ƙarya kuma ga kiyama ta zo kuma ga sunan ta ɓaci ƙalu za su innakum kuntum ta'tunana anil yamin daman da kun ga ku ku ne da kake zo mana ta dama nan malaman magabata suka yi tafsiri da wasu na ka cewa alal yamin shi ta zuba sibin abbas da da mijiyar sahabbai dai tsamacin da tabi'ai cewa kuna zo mana ta hanyar gaskiya ku hana mu bin gaskiya ku hana mu aikin alkhairi ta nan kuka zo mana ga ta yau halin da ya same mu wasu ce a suna zo musu domin so da yawa mai ɓannatarwa kana allakin zuwa gaskiya ya ce ma gata ga gaskiyar ya kusanta ma ya kawata ma ƙarya kan gaskiya tsammanin tsira a can ko gaske ce ya maka bi haka kirin za su zargi waɗanda ake bi kamar da ake ban labarin cewa rautar da zalimin makufin inda rabin girgin ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
yan uwa waɗannan ayoyi suna karantar da mu yan uwa qur'ani mana jagora ne suna karantar da mu kakka yarda wani anan akan ra'ayi don iya da matsayi kaza ya kai ka bari ku babu hujja dan idan ka ci hujja ka je kiyama baka da makama Shi ne magana sai ka gama labarin abin da zai wakana gobe kiyama jagorori akan bata da wanda suka ji su sai Allah ka cewa walau tara idan zalimuna mawqufuna inda rabbihim ji ba da labarin kawul Allah ya ba annabi cewa labari inda zaka ga halin da azzalimai suka shiga ga sunan a gaban Allah gobe kiyama sai tsuru tsuru ba mu huta suna mai da magana ga junansu ana raddin magana ga junansu ya kwanye zuru ta tafi lizin ta kabaru su masu rauni za su ce wa manya laula antum da kunna mumini kun ga suwa ne in ba dan ku ba da mun imani kadanan suna kallon gaskiyar su kai ku ba tsaye su suka masa gaba da ƙarya suka hana su ban gaskiya kuma ga gaskiyar ta zo su ce in ba dan ku ba la da mun yi imani idan su mabiya suka kuka gaya ma jagororin haka a shekarar ƙarfin suka faru da zuwa tuɗefu su kuma yin gasa mai da amsa ta ce a anan ta zaba anan ta zana ku anar huda ba da jiya ku mu ne anan ta zana ku anar huda mu muka hana ku bin shirya ba da jiya ku bayan ta zo kin ka ce a kwarin bal kuntun mujirmi kuma mutanen maza ya kuma mutanen banza ne ba za mu kai nan mace za mu ci tsaka muje kuma mutanen banza ne muka na ku ka kana za su inkari ba mu bane ba mu muka hana ku ban gaske bayan ta zo a a dama ku bar ku mujrimi kuma da mutanen banza ne a ganin sun janye ku mabiya za su sake mai da magana masu rauni ga su manyan tsasibal makarun laili wannan har is ta amuruna kurin a ku ne makirci dare da rana ba ku bar mu ba islamun ranar kafir billahi wajen an dada ku ne kuke muna umarni dare da rana hujjojin karya dare da ba ku bar mu ba kuna muna umarni da mu kafirce mu Allah kaga nan menene ka ce nan cewa wanda kai ka fadda ni a gobe kiyan bai hudda ka amma a nan duniya sai kan hanyar ka ku zo ku yi kaza kaza kaza a koron akwai lada a ina aka hudu a ina Allah ce a ina annabi ce babu bar shi kai ta kanka sai yan taba yace bai hudda ka magana kenan shine lokacin qalu innakum kuntum ta'tunana 'ala al-yamin yanzu kace ku kun zama ta bangaren dama qalu su jagorin za su ce bal lam takunu mu'minin da mun ba ku da imani da mun ku imani da ku bi mu hada kai mai imani ya ba mu ja kake rishin imanin ku ku bi mu gaskiya da mun ba ku da imani ne wa makar lana alaikum min sultan bal kuntum qauman tagin gaskiya da kuka bi mu ba mu da wata hujja ba mu da ƙarfi muka mutu zo ku bi da ƙarfi kurin da mun ku mutanen manza ne kuma kurin dan haka fa haqa alaina qawlu rabbina inna la za'iqun dan haka magana kuna kuna hayyana kurin da mu da ku gaba daya kalmar ubangiji ta yin azaba ga kawuri ta shafi kowa cikin mu yan ba mu buta daga mu afu gaba daya eh kowa ya ciki fa agawainakum inna kunna gawin وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون na'am Allah ce fa haqqa alaina qawlu rabbina inna ladha'ikun mu dai cewa kalmar Allah ta azaba ta tabbata kanmu kowa a cikin mu zai ɗanɗana wannan azaba fa aghawainakum inna kunna ghawin mun batar da ku akan damu mun mai batar ke damu ku bata tune yau ka bi mu ta kun tare kenan ba mu da laifi damu kuma ɗan mu ne ana fa ɗaya ku ji kuma ta kwa فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون الله تعالى رانا da su jagororin manyan da mabiya duka sun yi tarayya cikin azabar Allah ba wanda abu ba ka dalilin shi bada ni shi a cikin kaka tsira shi ya ni a a ta kanka in ta ɓaci bai hudda ka inna ka zalika na fa'ala bil mujrimin Allah ce إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون na'am Allah ce inna kadhalika naf'alu bil mujrimin yanda kuka wannan labarin abinda zai wakana tsakanin jagorori kan bata da mabiya Allah ce haka muke da mutanen banza mujrimai haka za a yi da su tun da wuri mutum sa abin yi yace innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiru halin su a duniya da aka musu kira ku kaɗe ta Allah da ibada hissa girman kai ya za a yi su tsakanin magana musa annabi sallallahu alaihi ya kiraye su ya kasafa ya kiraye tun daga suna na Abbas irin su Safiya irin su Aisha kowa mai kira irin su Aisha ba Aisha ba Fatima kowa mai kira cewa ishtaru anfusakum minan nar fa inni la aghni ankum min Allah shay'a ku yanci ku nemi yancin ku ku sai ku sai kan wani ku sai kanku daga wuta ku ɗanta kanku daga wuta domin idan ba ku ba Allah ba gobe kiyama ba na muku maganin kuru ba na kare ku daga azabar Allah kowa ya takai ka ce ni ahlul bait ne ka ba Allah sai da muke magana ahlul bait ku yi hankali ahlul bait ka ku zo gobe kiyama da suna ba aiki ba ruwan Allah ahlul bait maka ba Allah ba ku san ahlul bait Allah ya baka daraja dalilin biyayya ga wani kasan ahalin nashi annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya annabi ta baka daraja kuma za ka yi tawaye kenan za ka ce musu kenan kenan suna suka ce ya za a yi da ya ce ba na ina kira bayan musu kira ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون
bal ja'a bil haqq بل جاء بالحق وصدق المرسلين wannan domin ce irin girman kansa idan ya masa wannan kira a kaɗe ta Allah da ibada ka a gama Allah da kowa wa ya ƙulun a inna da tariku alihatina da sha'irin majanu suna cewa shi yanzu iya so ne za mu bar abun bautarmu abun bautarmu kurin don wani mawaƙi mahaukaci a maganar ma akwai tufka da warwara bayan da za a yi ma mahaukaci tsara waka tsara waka ta mai hankali ce kwarai ehe mai hankali kwarai tsara waka kun da kuma ya alkuwa kun sun yi manaka nan sun kawo magana kurin don da kun su yi suka amma ba don ba gaske magana ba ta da ma'ana ba ta ma'ana ku ce mawaki ne kuma ku ci ba ta kamuwa amma da haka aka wadi don da kurin mana kurin don izza da girman kai da kin gaskiya sha'ir ne mawaƙi shi za mu bar abin bautar mu don mawaƙi mahaukaci haka sai Allah ta bal an ta darab Allah ya ture maganar hauka kowa jabal ja'a bil haqq wa saddaq al mursalin maganar waka da hauka babu ita wannan ya zo da gaskiya kuma ya gaskantar da manzanni ga shi bai ka tsoro ba haka Allah musarrafi me Allah ta gaba
إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون nan abin da Allah gaja musu ne kenan suna cikin wannan hayaniya dai kenan ba maganar duk wani maganganu kama kama ne Allah ce innakum ladaiqul azabil alim ku dai a yau kurin za ku ta ɗanɗanar azaba mai tsanani kuma abin da ya same ku na wannan azaba wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malu ba abin da ake muku ana muku sakamako ne sakamakon ku daidai aikin ku ne dalilin kawurcin ku ne ake muku wannan azaba da kuke ciki illa ibadallahi al-mukhlasin إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم
Allah ce illa ibadallahi mukhlasi wanda kurin za a hudda a wannan rana daga azabar Allah yace sai bayan Allah al-mukhlasin wanda Allah ya zaba al-mukhlasin wanda suke tsarkake aiki to wannan kira ko ne aka yi domin masu ikhlasin ne Allah ke zaba ne magana kusan guda ce kenan bayan Allah wanda ya zaba su ne ba sa shiga cikin wannan azaba ulaika lahum rizqun ma'lum su wayannan bayan Allah zababu suna da wani arziki bana abinci na musamman na aljanna yace ma'lum sai ke ga maka irin abin da za a ba su na liyafar wannan fawaki فواكه وهم مكرمون
Allah ce fawaki bai ta fatiya ba kenan kayan marmari iri iri fawaki kayan marmari iri iri kuma wannan wahum mukramun suna cikin wannan jin kayan marmari ana karrama su cikin karamci haka za a musu yace a yana fi في janna
جنات النعيم على سرر متقابلين
mm zaka dai يطاف عليهم بكأس من معين mm بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينصفون
Allah ce suna cikin wannan kayan mar- morewa na kayan marmari fi jannatin na'im cikin aljanna gidajen ni'ima na aljanna ala sururin mutaqabilin suna kan gadaje na shakatawa a jere eh, a jere ko mutaqabilin suna kallon juna ba a ba juna ƙiya mutaqabilin suna kallon juna fasa fasa ana kallon juna ana tattauna ana morewa yanzu an jana shabuga ana shabuga an kawo an sau ana bi ana ana hucewa sai ce gaya maka a wannan wannan zama an ba juna huska ana kallon juna kuma yutafa alaihim bi ka'sin min ma'in yanzu ana karbida ana yawo wuri ana bin layi layi sai ga ana yawo tsakanin wannan sahu nasu bi ka'sin min ma'in da wata giya ta musamman ta aljanna mai gudana kuma giya ta bai za ƙwararci bes kuma ta lazzatin da sha ta duniya ana sha ana ɓatare ana kuma ana sha ana zaɗaɗin giya ta sha ya gamare wata yi ma an ƙara uwa ta yi ƙari da yawa yadda dai mai shan shayi fireme a da yan shayi daɗi ya kan muskawa masu shayi fireme ya ke haka allah kaji ya kan muska amma daɗi shayi ya yi kuma ɗaci furin ɗaci furin ɗaci furin a mataki shayin ya yi bai ta ita giya laira a ta lazzatin bai za fara ce fes kuma ce kuma lazzatin da shawarabi daɗi abu gudun daɗi allah samu shaka kuma ce gaya maka bambancin da ta ta duniya ita wani ce lafiya gaunun wala ma'an halin tafi ba a ciwon kai ko ciwon ciki balle magana su ba su ba ci kudin daji kwara wannan ana gaya maka ne yanwa an yi rama labari abin birge wani wannan abin da ake muka raba muku ita wani tufura alamun danin kalladu يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا هم ينزفون مشروط الإنسان ويجب عليهم دان مخلدون لا يتنسلتهم ويطوف عليهم ولدان مخلدون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا
Allah ce wa yufu alaihim wuldanun mukhalladun suna kai da kawowa a cikin tsakanin yan aljanna wuldanun mukhalladun wasu yara ƙanana wanda kullum mukhalladun kullum cikin yaran ta yace idza ra'aytahum hasibtahum lulu'an mansura suna ta da sai aka sana duniya na ka ana wata walima a bidda ka ta wuta wala wala ana jirgin limar ko ana jirgin limar to aljanna za ta hakika shayin da kasar lu'ulu suna wala wala suna yawo ita kamar an su za ka ce lu'ulu ne aka watsa cikin gidan aljanna wala wala wala suna yawo kuma ta kuma ce wuljanu muqaddas sai ce wani yabo dan ka ne dan wani gama suke yawo a ba su aiki a ba dan ba dan kowa bane ba wannan kuran haka Allah yi kudin hidima da kurin ba sa abokiyan ba sa dan kowa yake a ɗaya mutum aljanna su mana moriya ne yan wa'annan da wallafa annan da ce gobe kiyama hatta yaron da aka ɗan labu wanda ya aka kusa mai da kuma ta ba aiwa ne yau aka yi su alayi alayi ba ku ɗan labu ce kowa da ce za a shiga aljanna da ƙarami da tsoho da sabon aiwa da wani jiji da kowa ce za a shiga aljanna in shigar da kuma tsawon baban adam sama zai tattara ko da shiga kenan da kai ɗan kaɗan labu dukkan ka taɓa wannan wannan yara yaran na musamman masu hijima kun wancan ɗiyan gudu sun zama manya su wasu na kowa ya wuri shi kowa ya layi shi kun an shiga layi tare ya ana shakatawa kowa babu ɗan alzai ba labu kowa kowa ɗan da ne kowa bane kowa zama kai shi kun ke su wani kai wannan yare ne kun aka aka yi gurin don a harin samun gurin waka kana wani adam ta su yaro ya kai da kawo yaro a cikin gida ya kai da kai a burbura abin burge ne ko yanzu da yaro na hiye ya kai da kawo a cikin gida ya burbure wani a yaba kawai suna musamman ne a aljanna kurum kalla kurum ku ji daɗi suna wani ya kamar lu'ulu Allah ce idza ra'aita la tasamma ra'aita ni'ima mulkaka Allah ce idza ra'aita samma bawan Allah kaje ko yace in ka ga wancan wuri idza ra'aita samma nan san wuri aljanna kaje maka labari yace idan ka ga wancan wuri ra'aita ni'ima mulkaka ka ga ni'ima da mulki babban mulki mai girma wallahi mai girma ba ka kawai kana hayar kawai da halin da jiya kudin biya mai shekara rijiyar wajen mulkin rijiyar kudin biya mai shekara na talakawa tana mulki na hakiki annabi ya tabbata kiyama aljanna dan aljanna talaka talaka iya da duniya su goma wannan gama farko ne sun Allah ya kara mishi wani duniya gaba daya da su saudiya amurka dubai waye ya da hama da wata kasar kamar ta ana da gima ba duka duniya so goma za a baka kuma talaka ne wa talaka ne talaka ne talaka ne aljanna haba Allah kai mala'ika to ana cikin wani shigari kuma Allah ya ce akwai bangare da nan ka aina ka zanen muna cikin kayan ce ko ana shakatawa cikin jama'a da abokai da kwata ni'imar ba da cikin abokai
وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون نقوى نعمكم سوى وانشن شاكتا وانشن أكي تشكير أبكي أنا شكري kusan akwai shakata ta musamman ya a gida ta keɓinci ba mu ganinka ba mu ganinka ba mu can ba mu ganinka Allah ya ce waɗannan kasa tukur ‘yan aljanna suna da mata waɗanda suke ganin su ba taɓa ganin kowa ba suna ga taka a duniya tere mata su tere masu ishe ta talabashin ta ga wani tasha ta ga wani tasha ta ga iboro ta ga waye ya ga duka daga daga a su wannan alaƙa kasar kasar su ganin su kuna zai mutu zai mutu zai mutu zai mutu da kadai kuma ce maka in aina mai aina shi ne in aina mace mai ido dana dara masu kyau ba shi a yana shi hurin in ya ce min alhur ma na haura shi ne hur a ta hurin ko alhur ma na jamin haura ne mace hurin ba kuma aina ido dana dara Allah kai da hiya yace ka annahunna baydun makanun wani mazari zama irin karken ya ce kamar kwai wani sun da kwaya ka buɗe shi aka wani kwasashe da ka fari kes ba dauda ba wani kwali kodaya haka suke ta ka annahun na bai da makaru kamar kwai wanda aka ɓoye aka buɗe malam ta ka alaɗa amin
فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وقلنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون
na yawa nan kuma an shiga wata fashe daban gwamnan zuwa an kuma wani bangare cikin tattaunawa da ce fa'aƙa ba da ba'adu ma'ala ba'adu ne ka sa'adu na yanzu kuma ana cikin shagali ana morewa kasa an ci an shafi sun hira ko an ci an shafi sun hira ka sahi hira kuma kada gwamnan su ji abin da ya gabata a matan sai Allah ce za su fuskanci junansu ya ta sa'alu ana tambi abin da aka a duniya kaza a abubuwan aka yi aka kafa ce ko da duniya abokan da ma abokan da abokan suna ne wanda a lahira din kuke abokan ina na abokin ne ina ki abokin ka an da ruwan aljanna da ka zama in ka gaba ka gaba a wajen aljanna to iya ta wuce gidan sun ga bakan shi ba iya can iya can ai su wani wuta ma ko a wuta kuke kada ya kuma ku a wuta ban zan ce kai mu mu musu wani ba kuma a duniya ga ya ga ciki san iya cikin aljanna haka Allah da zama kowar da shi Allah ba wa cikin aljanna Allah da suna cikin tattaunawa qala qa'ilun min inni kana li qarin can a cikin masu tattaunawa ɗin aljanna sai wani suna ci kai ina da wani aboki a duniya ɗan duniya ɗan duniya ne aboki to da bai gaji a nan ba kinan da yana kinan kaga da an gamu bai nan to mace a duniya wannan aboki nawa ya kul a inna kaliminal musaddiqin ya mun jirgin kai zuwa ne ka yarda ka gaskanta cewa a idamitina wa kunna turaban wa izaman a inna la madinun sai wani ka yarda wa idan muka mutu muka zama ƙasa wai za ta damu ka yarda wa ne haka ta gama duniya ke na kanu ne iya mai iski yanzu a wannan hali ƙwada sai ga wannan abokan tattauna ƙwala hal'antun matsali'un tattala فاطلع فرآه في سواء الجحيم sai ce ma abokan tattaunawa ƙwada hal an tuntali ko za mu leka wancan gidan gwamnati shi kuma ranar ya take abokan hira ne kuma leka kun leka mu leka hikimar Allah duk girman wuta la ta fattala sai leka fara'ahu Isra'il can ka mutum da yin gawo ya sai duk yin wuta Allah ya mishi ba dan wa kai mutum ne kashe tsaye ke maka zai ga mutum a Amurka ko ba yin tsarin mutum ne maka zai ga mutum ga Amurka Afirka shi ko a daki shi ko Amurka ma a daki tsarin yake ko to wannan Allah ya mishi da wannan duk girman wuta altafatar zai tsanka zai ne ka fara'au fi sawa al-jahim sai ban abokin nashi a tsakiyar wuta tsakiyar wuta kuma Allah zai ga kwanta tsakanin su za su haɗu shi ne a wannan halin qal قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين قال تالله إن كدت لتردين زي قالت تالله رضوى بالله والله تالله تقول حسن رضوى تالله زي يقضوا تالله إن كدت لتردين نارا سيدة الله واني كذا ƙasar da ni kaɗan kaɗan da nabi ka irin abokai ne masu inji masu gaddama ya kan bai maka fituba ƙarya fituba banza wanda wani kakarda kaza abin ruwa da kakannu waye da kakannu tun malawar malawar malawar ne duka bari waye da kakannu wani addinin haka ake a garin ka bari ba ka ce ba kana kallon kitabu wasu na kasa gargajiya da kamuni kan zuwa kusa da zuwa fara baka ɗan uwa ɗan kasa ɗan abokin ka ta kanka Allah gama ta ɗan abokan masu nemi daga gidan jiya masu da kan gargajiya bayan ka gane ƙur'ani da sunna ƙyale shi ya ba in ya gami gane wasu hamila ya kuro da an kaba haka za ya ce zai kira shi wane in kitsa na rantse da Allah in kitsa da turdini kaɗan ka nema ka batar da ni walaula ni'matu rabbi da kuntum min al-mudarin ni ma ashe an ba dan ni'mar Allah da ya mana ba ni ma da ina san tare da kai ya shirya aljanna da neman Allah ne ke na da yamma Allah godiya ni'imar Allah ta imani sai nima ke da ina tantara da kan wake nan duk lokacin da kada kana kan kitabu wa sunna kan gaskiya rage maka hudu ba da magana wani ra'ayi kaza a gama can malam wani kakannin mu uwayen mu to Allah ka kace aiko maka kowa ya kwana da gonka annabi ya aiko maka kuma ka kace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ka wannan kalma Allah kada abin bauta Muhammadu ne manzon Allah mun ga shawara wai ga wani madan wani kakan wani da a garin nan kaza kaza ake yi kuma haka cin ga Qur'ani da Sunna ga Qur'ani a gaban kowa ga Sunna sama shekara dubu ga kana rubuce a wajen gaban wannan gado haka a gari a garin duk an baya da kallaka subhanahu wa ta'ala amma ga baya ko manyan garin manyan garin ne kuma labari inna atana arba kubrana sabta ba mun ba ya Allah mun mu shugabannin mu da manyan jagororin mu sun batar da mu haka da idan mutum ya ta kai shi tun daga nan kayan ta baki ya Allah ce gaba
أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم نعم لمثل هذا لمثل هذا فليعمل العاملون
أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى to ka ce kana mutu gili shi ne na yarda a idza mitina wa kunna turaban wa izaman ina lamadinun to kana mutu gili kana kai kana mamaki na da nake yarda wai an amurka tashi to yanzu ba mun mutu ba a famana domin ita shi ba mun mutu ba ka ce ai bai wa amma da ta tuga shi yanzu mun mutu ka ce mutuwa ta farko ba ta shigo ka ce ko wani da muhaddibin ba mana azaba ya ba ka taba ci ba ga ta an mutu an tada mu kun ga kan cikin azaba da abin da maka yi mun nan ga kare a cikin shi mutuwa da mun mutu ko mun tashi kuma ga kan cikin azaba kake ta babi ta Allah da yace inna hadha lahu wal fawzul azim yan wa wannan shine rabo mai girma Allah ma dace ka samu wannan matsayi na gidan aljanna duka hutu daga wannan rigima jaraba ta duniya ka samu kanka irin wannan hali shine rabo mai girma Allah ba mu shi kuma Allah ce da misal hada falyamal al'amil dan neman samun irin wannan matsayi na aljanna wannan ni'ima ta shagali da morewa abin dan dano ka abinci abin sha'awa da mata da komai duk abin da ka jeru na ni'ima da ka misal da baya kala kala kun mako bayan abincin sha sauran da magana mata ko ce dan irin samun wannan matsayi faliya amal amilun duk wani mai aiki ya yi aka sama da masu aiki ci gaba
أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون
an wa mun ji aljanna mun ji daɗi kwarai kan shi kodai sun tuka zaba kin wutar kayan bujira sai mashi ganin kara wuta gaskiya gaskiya la kai wata yau kuma kada wuta ki Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقول يا